أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحذر والتاتي في بنظرة تاتي لنا بالظفر muna cikin faɗar mazajen sassalolinmu ba don wai yaɗa kai ba a'a sai don al'ada ce ta ɗariƙa kowa sai ya san waye shehinsa waye shehin shehin waye ha'a zo kan sahibul faifati to wannan to sahibul faifati kan an san shehu tijani radiyallahu ta'ala an tunda shi ma sahibul faifati gashi nan ya rubuta a cikin wato kashfin ba to jiya mun fara shi shehu mudi salga allah ya rahamshe shi ba mu albarkansa ya kwashi shi shehu malam isa da shehu malam ahmadu da wannan gwani abokinsu da suka haɗu a maka zai kai su otal din da shehu yake dan ya ce sun ce masa an labari an ce shehu ya iso ya ce shehu ya zo yanzu ma shi ya aike ni to suka ce to yanzu ma iya biyo ka yace kwarai kuwa mana kwarai kuwa mana to ya kwashe su yan faila zuciyansu mai kyau ce kowa alherin da ya samu so yake ya kai dan uwansa ba kaman shehu mudi salgadin nan duk yan uwa shehunan musulmar kyakkyawar shaida kalla ne ka ji wanda ba zai ce ba shi ya kai ni wajen shehu lokaci kaza shi ya kai ni wajen shehu lokaci kaza to duk haka ake so a tafiyar da mutane zuwa ga shehu shehu balaraba shega ya ce in kuka yadda mutane suka san shehu ba ta hanyar ku ba to kun yi asarar har abada kuma kun yi asarar su dan sai kun gama bautar da su kun gama bautar da zaranta suka san sirrin faɗan ɗan akwati da sai an bi sai kun biya kun biya wannan wahalar da su sun da kuka yi kenan suka zo otal ɗin da shehu yake har suka zo ɗakin da shehu yake wani gamo da katari shehu ya gangaro sauka yana tilawa ya gangaro sauka mala ya ce babu munnar da ya yi ga munnar ya ga shehu da ma suna ganin sa in ya sauka kano amma yanzu kuma ga su gashi to ga kuma munnar ga su suna jin karatun qur'anin shehu radiyallahu ta'ala suna jin kaza kuma ga wannan abokin da yake tare da su dama qur'anin ne ya hana ya bi shehu ya ce wa shehu mutum ba haddacin Qur'ani zai fi wani wa irin wa'annan ne to yanzu ya zo ya ji karatu dama karama ce shehun ya nuna mata mu ma fa ba ba wai baya ba wajen Qur'ani ya ji karatu akwai malam tayyibu dan shi malam ahmadin ya ce malam ahmad ya gaya musu inda da shi a wajen ya ce ba wai karatun shi bakin shehun ba jikin shehun ma kamar duk karatu yake haka sai gani kamar jikin ma duk motsi yake yana karatu to har sai da al'adar shehu kuma mun gani wajen malamin yana subu baya magana al'adar su sai sun gama to sai da shehu ya gama ya sauka ya yi addu'an sauka suka shafa duk gaba ki daya sannan shehu mudi salga ya gaya mara sakon da ya aike shi da shi sannan shehu mudi salga ya gaya masa ga almajiran shehu mai hula gashi gashi muka taho da su za su yi ziyara shehu ya tsaki jiki ya tsaki fuska ya musu maraba sosai suka yi gaisuwa suka yi ba da hadiyansu da shehu muji salga ya danka wa shehu sai suka gaya muji salga suna da izinin karatu daga wajen shehu na qur'ani to amma yau tun da ga su ga shehu suna so shehu muji salga ya kara neman musu tajidin izinin nan ya zama ga su da shehu izinin subu'u na takara din da subu'u na tilawa din da shahari wanda muke yi din na wata guda sannan da wannan wasilatul uzma da dukkan abin da ya dangana da qur'ani da komansa kaza kaza shehu gudu salga ya gama gaya wa shehu kawai sai wata waƙiya ta faru sai idan shehu ya kunni idan shehu ibrahim sai ya kunni kaman gulaf irin wannan jangulan na wuta ba wannan fari ne yanzu da aka yi ba dan malam in ya faɗi kissa gaban da tije gaban shehu ne sai ya nuna gulab idan shehu ya kullu kaman wannan gulab da girma da komai kuma yana juyawa kuma da ƙara yana juya duk suka kame a zaune gaba ɗaya wanda suke ɗaki suka kame a zaune can kuma waƙiya ta ɗauki kuma ido ya dawo na mutum da aka sani ido ya dawo na mutum kamar da sannan shau ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce ya yi musu to mala ya ce da ya dawo ya zo ya yi ta bincike malam mutum ne mai bincike cikin maganganun sufaye da abubuwan sufi ne hakan arifi ne na gaske ya ce ya zo ya yi ta bincike cikin littafan sufaye da kaza in shehi ya irin wannan ne ya ma'ana kenan ce sai Allah ya magamo da katari ya gani a wani littafi ban rike sunan littafin ba ya ce ya gani idan wani ya ma irin wannan ma'ana ya ji tausayin nauyin da ka ɗauka ma'ana ka ɗau ka ɗau abu ba ba na wasa ba nauyi ne wannan kwarai da gaske to lalle kam su malam kam Allah ya ya taimake sun kai wannan nauyi dan an yi wa shi malamin da nake magana an yi mara aiki an yi mara tiyata sai da aka fasa cikinsa aka yanka koda sannan aka fito da cutar ana asibitin shika na zaria an dawo da shi kan gada awa uku kawai amma ya farka ya zaro qur'ani ya zaro qur'ani ya fara likita ta zo ta gani ta zura da gudu sai ta gaya wa likitan da ya nurse ta zo ta gani ta zura da gudu sai ta gaya wa likitan da ya tiyata ya zo ya gani maza maza aka zo da kyamara aka ɗauka da bidiyo nan da na aka yi fax ingila ga likita ya yi tiyata irin kaza amma ga mutumin har ya tashi awa uku kuma har yana karatu nan da na aka ba wa wannan likitan awards na girmamawa kyauta ta girmamawa cewa ya yi yanzu suka wasu na ta godiya kaza kaza mala ya dariya ita yana da san shi ne ina ba kuma shi kenan ike shi ne to wannan kenan to wannan shine shehu malam isa wanda wajen sa duk sai komai shi kuma ga ijazozinsa shehu mai hula radiyallahu anhu shine shehin sa wajen sa ya komai da ijazarsa sannan shehu sani kafanga radiyallahu ta'ala anhu wanda sabiqul awwal yana daga cikin na farko wanda suka je wajen shehu shi da shehu malam tijani yayi ma izini duk abin da yake da shi to yayi ma izini duk abin da yake da shi to wannan kenan to shi ma muna da ijaza daga wajensa akwai maganganu masu yawa kwarai da gaske mun gode Allah karamominsa suna da yawa Allah ya saka mata alheri to shi muke da tare da shi muke mun ga abubuwa da yawa mai kokar yana daga himmarsa an taɓa siyo min rikoda daga makka an taɓa siyo min rikoda daga makka na zo na nuna masa sai ya ce to in je in siyo emtin cassette na je na siyo emtin kaset sai ya ce to na je na dinga yin bayani akan sufanci da akan ma'arifa na je in yi bayani a ciki in kawo masa ya ji na je na bayani a ciki na kawo mai ya ji sai ya ba wa tijan shi kuma gobe ya ce to shi ma ya je ya goge wannan shi ma ya je ya bayani akan ma'arifa da sufanci ya kawo masa haka ya dinga mana ya dinga mana ya dinga mana ni na yau tijjani zai yi nan mana zai tsaya shi me muka ce in na yau tijjani zai yi yau in na yau tijjani zai yi yau Allah ya taimake mu dama shi Hassan din ya zo di yayi lugudan abu to sai da irin masu yan shirme masu faɗar maganganu na shirme suka soma zuwa unguwarmu sai tijjani ya ji irin wannan magana sai ya sa ɗaya a ciki shi kenan sai malai ce kana zaton na zauna dan ji irin wannan maganar ne daga rannan daga nikin hashi ba ƙara jin ba ƙara jin ba in ma an kawo ya ce ba lokaci ba lokaci ba lokaci radiyallahu ta'ala anhu ya yi shahada ma'ana ya rasu akan hanyar masallacin juma'a sun tafi kan hanyar masallacin juma'a malam ahmad yana goye da shi akan babur suka yi motar talfon ta buge su a kan hanyar dala kofa gidan malam baidu a nan ya shahada radiyallahu ta'ala to mun ga abubuwansa a hakan ma a hadaran Allah ma mun ga abubuwansa da yawa da yawa zai zo ya gaya ma magana kuma wallahi sai ka ganta radiyallahu ta'ala anhu namiji ne haka to wannan kenan to dama kafin kuma ya rasu to wannan shine shehu malam isa kafin kuma ya rasu tun 87 87 Allah ya kawo wanda ya dau nauyin makarantar mu da kaza kaza ya rasu kuma Allah ya kawo abu har ni da kaina nace ina so in tambaye dubu saboda akwai 'ya'yan malam din da komai suna karatu a can malamin ya ce kwarai kuwa ka tafi idan ka je ka ga za ka iya zama to in ka ga za ka iya zama ba shikenan sai ka dawo muke to muka tafi Maiduguri 87 na tafi Maiduguri alhamdulillah hannun shehu mala adamu dan kiloni Maiduguri gari ne mai albarka kuma gari ne na in kana da sufanci ya dace da kai saboda kasar rerayi ce kuma da zuhudu dai da almajiranci da da gidan zana da bukkar zana abubuwa ga kogi ga daji ka fita gari ne ya dace da sufanci ga shehunai irin tasawufin su kuma ga babban kalifa daga cikin kalifofin shehu radiyallahu ta'ala an shehu al-fati radiyallahu ta'ala an kuma sun yi sun ɗabi'antu da ɗabi'a cadi da ɗabi'a sudan larabawan chad da larabawan sudan yadda suke zikiransu yadda suke madahansu yadda suke da jazabar zafin zikirinsu da halwoyi haka dai mai duguri dai za ga tana da daɗi in mutum sufi ne kwarai da gaske in ya je to kuma ikon Allah ga wannan sufanci da muka tafi malamin yana da rai wannan lokacin ga wannan sufanci da muka tafi da shi na gida dama mun yi tarbiyya mun yi komai alhamdulillah kuma wanda ya rene mu namiji ne mai son sufancin tunda malam ko wani abu ya faru sai ya ɗebo mu kuma zana fito hatil nakiya kaza kaza tun muna ƙanana amma malam yakan ba mu magana fito hatil nakiya abinda muhimmi da jin arabi ya faɗa kaza kaza wannan abu ne mai girma kwarai da gaske to ai shikenan kuma sai mai duguru sai mana daɗi kwarai da gaske dama almajirai muka je ba kan su masu ji da kansu ba to gashi muna karatu nan tsangaya gashi kuma muna ziyarar shehunne al'ada kuma ikon Allah Allah ya haɗa mu da sufi shi kuma wanda shi hatar kiyaye a hannun Muhammadu Lamin Wurdul Hadi ana ce man Malam Ibrahim na bakin kogi Shehu Ibrahim Yuro su biyu ne Sharu Ibrahim manya Sharu Ibrahim Sale wannan babba da aka sani sai shi kuma Sharu Ibrahim Yuro asalinsa mutumin Bemari ne yana nan kan garama ka bayan gidan Malam Adam Dankir to wannan Allah ya saka mata alheri to sai ya ƙara buɗe mana wata ƙofa kuma ta daban bare ɓangaren diwani yana son diwani yana in muka zo magana diwani za a zo da magana yana son diwani duk sai da ya gaya mana duk wani abu da muke kai ya sai da ya mun kashafinsa ya faɗa bawan Allah ne arifi ne haƙan ya yi tarakiya ma a annin Muhammadu Lamin Al-Hadi amma kuma tun da ya zo mai duguri ya zauna ya yi tajjidi hannun Shehu Abu Fati radiyallahu anhu ya saji da duk abin da gari suke yi to wannan muna zuwa gidansa sabida al'adar mai duguri duk daren litinin da daren juma'a sai an yi diwani sai an yi madahai zawuyoyin su za ka ga wajen karfe goma sha biyu dare za ga an zo an buɗe zawuya an fara madahi da lasika da komai awa ɗaya awa biyu in suna da ƙarfi maran nan ta asuba haka a yi zikiri a yi madahi a yi zikiri a yi madahi wannan ya yi wannan abu ne daɗi haka to har yawon wannan muke muna zuwa gwanjan gwanjan da muka haɗu da shehu suwar radiyallahu ta'ala to hannun shi wannan shehu mala ibrahim din yoram shi kuma a nan halarsa muka haddasa jibril din jibril abdel wannan asalin mai wannan sautin diwani din shi kuma mutumin kamaru ne amma dab da cari daga garin daga garin su sai kan gada kawai sai ka shiga kusur capital din sai ka shiga jamaina shi jibril yana nan kusur nan muka haɗa shi saboda in dai kana wajen Malam Ibrahim din nan kana zuwa za ka haɗu da dukkan madahai yana ba wa masu madari kuɗi sosai yana ba su abu shi ne maulidinsa in dai ba maulidin shi abul fatih ba a zamaninsa ba maulidin shari'a Ibrahim Sala ba to ba wani maulidin da ya kama da nasa maulidin shi abu da maulidin shari'a Ibrahim Sala maulidi ne mai jama'a da yawa amma nasa ba jama'a da yawa saboda Allah ya hore mar manyan attajirai a otal ma ake yi abincin maulidi shi maulidinsa a otal da ake yi akwai wani almajirinsa mutumin gulak wani kwastam alhaji waye kwastam wani kamar fari shi ma fulata ne wannan ya yi hidima a hadara kwarai da gaske kuma shi ma ya yi ma'arifa ya yi ko har duk inda aiki ya kai shi ma sai ya gina zawiya a wajen don zai musulantar da mutane ya yi kaza rabiyallahu ta'ala to wannan mun daɗa fahimta lamuran tariƙa da abubuwa bawan Allah ne na sha gani a gabana ya ajiye manya ya ajiye manya daga cikin 'ya'yan babba ya nemi su nasiha ku rike jama'a fa ku dinga girmama jama'a fa wannan gani da kuke yi manya su zo su dinga faduwa a gaban ku ba ba naku bane albarka shehu ahmad ne in yace shehu ahmad yana jin shi alfaji radiyallahu anhu ba naku bane to kuma ku sauri ku samu jama'a ku amma in shehu ahmad ya tafi fa duk ban mu zauna dan mu dawwam ba Allah ya zaga ran fa sai kun zo kuna neman jama'a wallahi zaka ji yana nasiha abu bawan Allah ne kwarai da gaske kwarai da gaske don inda za ka san bawan Allah ne da zancen kalifanci ya zo manya suka so faɗa abubuwa sai tara almajiran sai ce to zamani ya kawo wani iri manyan da ba mu taɓa zaton za mu ji wata magana a bakinsu ba amma yanzu ga sun so faɗa to da mu jami ɓarin imaninmu gwara in koma yanda nake da dan ne mutum ne mai halwa da kaza shi kenan ya koma zikirin shi sai zikiransa sai zikirai sai zikirai don al'adarsa in asuba ta yi zai zo ya buɗe masallacinsa ya kiran sallah sannan ya dawo ƙofar ɗakinsa ya ta zikiri ya ta shi duk an yi wa zuma sai an yi zikiri zai ta zikiri zai ta zikiri to har ari mai kiran sallah a salatinsa ya zo ya kiran sallah ya yi to da ajalin ya zo ya ji ya yi wannan kiran sallah ya zo ya zauna yana zikiri ajalin ya sauka sai aka soma ji bakinsa ya soma cakuɗewa zikirin yana shiga wani kafin a zo shi kenan dai ko tsakanin akan hanya ko dai kafin akai asibiti dai ya rasu radiyallahu ta'ala namiji ne kwarai da gaske da shi malam ibrahim karo Allah ya saka mata alkhairi ba ni da ijaza a wajensa amma ina da ijazar wani sirri na ɗariƙa ya yi min ijazarsa ya ce shi kuma shehu ahmadu abu fashi ne mai ijabarsa ya rubuta min da hannunsa na yi wa abokina na allah wane dan wane mutumin kano na yi mai ijabar wannan abu kamar yadda ni kuma shehu ahmadu ya min ijabar in ya ce shehu ahmadu yana nufa shi abu fashi sannan akwai sirrul waqati na shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala shi ya bani wannan sirrul waqati shi ma ya min ijabarsa yace shi ma shehu ahmadu ya masa ijazarsa na kai wa shehu lamin na nuna shehu lamin shi shehu lamin ya ce wallahi ya ji shi ya san da shi amma bai taɓa ganin sa ba sai yau shehu lamin ya ce bai taɓa ganin sa ba sai shehu lamin ya ce amma yana da wani irin sa yanzu ni in mai izinin wannan to shi ma kuma zai min izinin wancan na wajen sa ta duka ku ya ce a al'adar tarika ne haka tarika ba wani abu shehu lamin ya haɗa mana da wancan rabiyallahu ta'ala to tun daga nan kuma tun daga wajen shi wannan zaman mai duguri sai karatun diwanin mu ya canja sai karatun diwanin ya canja wannan kenan to kuma a nan dai mai dugurin daga falalan Allah da buɗinsa muka haɗu da shehi babba sahibul asrar shehun ɗariƙa shehun hakika shehun faila shehun raino shehin raino shehin kyauta shehin alheri duk wata ɗabi'a ta alheri shehin sani shehin da yake magana da ƙur'ani duk maganar da zai ya san ayar da take daidai da wannan shehin da yake magana da hadisi shehin da yake magana da diwani shehin da hudugobin shehu ibrahim suke kansa bare huduban misra wadda shehu ya azawiyar Muhammad al-Hafiz abu shehun da maganganun sai biya Ali Sisa da yawa suna haddace a kansa shehi suwar kenan sahibul asrari ya gaya min da bakinsa bayan rasuwar shehu Hassan Dim duk muridan shehu Hassan Dim na daga aljanu wajen su suka dawo ya gaya min da bakinsa radiyallahu ta'ala dan na samu wata addu'a na samu wata addu'a akwai rauhanai da yawa a ciki sai na ji tsoron taɓa ta to sai na je na kai masa na ce min izinin ta sai ya ce je ka karanta ka ce kai almajiri na ne
zai ce je ka karanta an ka karanta aka ce kai almajiri na ne dukkan su sun yi tarbiya hannuna inna lillahi wa inna ilaihi shehu suwar kenan to da haka ya sha wuya ya haɗu da wa'anda su ba san irin wannan ba zancen ilimi ne kawai to ya sha wuya kwarai da gaske kwarai da gaske ya haɗu da abubuwa to ya tarbiyyantar da mutane ya taimaki mutane to yana daga cikin wanda shugaban ƙasar chad ya rubuta zai kashe su zamanin tambol bai tambol bai da sardauna haka suka haɗe kai duk abin da sardauna ya mana a nan nigeria yawa yan uwa haka tambol bai ya dinga yawa yan uwa a can chad yanda sardauna ya mutu a nan nigeria haka tambol bai ya mutu a chad shi ma sai da ya kwana biyu a kan titi har ya kumbura sannan aka ɗauko shi to shi gwara shi ma an ɗan gagawarsa amma sardauna ma ba a gani ba to haka tambol bai don tambal ba shi ya kashe shehunai da yawa shehu suwar dinnan da wani abokinsa suna daga cikin wanda aka rubuta za a kashe su shehu suwar dinnan ya tafi gidan wani abokinsa shehu izu na tarar da shehu izun a caji na tarar da shehu izun shi yake gaya ya tafi gidan abokinsa shehu izu ya je ya gaishe shi ya dawo dama saboda sun san komai na iya faruwa duk sun kwashe matansu sai iya su da yan almajiran su suke zanne kafin ya dawo daga gidan wannan shayin an jefa bom a gidansa gidan ya tarwatsa ga baki daya ai yana ganin haka sai kamo hanya shi da wani abokinsa suka yi hijira suka shigo Nigeria to ya zo ya zauna garin yan uwansa gwange inda shuwa arab suke duk gaba ɗaya ya zauna nan kusa da sharif ibrahim sale yan uwansa ne sirikinsa ne ma ya auri da uwar sharif suna da ɗa a cikin suna da ɗa tare to nan ya zo ya zauna to a hannun shi alfatai ya karbi dariƙa wajen Allah ta'ala a hannun shi alfatai ya tarbiya shi alfatai ya sashi hannun sharif tijani al'ada shi alfatai ne inda shi wani ya kan sa su hannun sharif tijani to sai ya zamanto almajirin shi alfatai ne almajirin sharif tijani tun da a hannun sharif tijani ya tarbiya a hannun shi alfatai komansa yake shi alfatai yana ji da shi kwarai da gaske kwarai da gaske dan da yawa zai je ziyara sai shi alfatai ya yi maganganu ya faɗa abubuwa da yawa suna da abubuwa kuma in dai kasida ce shi alfatai ya ko ku aka masu tana nan hadita a kansa radiyallahu anhu shi shehu suwar kenan to wannan babba ne kwarai da gaske mun samu asiraran ɗariƙa duk galibin asiraran ɗariƙa da ake faɗa muftahul urbani ya ce musallatu tijani kaza duk a wajensa muka samu duk a wajensa muka samu sama abubuwa kwarai da gaske to shi to wannan shi muke tare da shi ake tare da shi har rasuwar shehin shi kuma dama mu zauna da dubur mu zo ganin gida mu zo har shi malam namu shehu malam isa din can ya rasu 93 shekarar 93 ya rasu radiyallahu anhu ganin shehin mu ya rasu ganin shehu ya rasu ya yi tambayoyi da yawa ya ji yadda halarar da ke ya tambaye na abubuwa da yawa yaya abun yake to shi kuma a nasa abu to shi ne fare min wannan ijaza gata ta wannan hannunsa ne rubutun alƙalami ta wannan hannunsa ne rafi Allah wannan ita ce farkon ijazar da na fara samu da izinin a ba da ɗariƙa ba da tarbiyya da sharaɗai da kaza da rike hannun yan uwa daga sanadinsa gashi daga shi zuwa ahmad tijani albarnawi sharifi sharif tijani kenan daga sharif tijani zuwa maulana shi abul fati daga shi abul zuwa shehu ibrahim kaulaka radiyallahu ta'ala wannan ita ce ijaza farko ita kuma ya yi ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha uku ya yi ta dubu ɗaya da ɗari 93 kenan 1993 ya yi zamanin rasuwar shehu to bayan haka muna nan dai ana ci gaba da alaka ana ci gaba inda yanzu kuma shehu ya rasu kuma shi ya min izara na rike shi yanzu kuma ya zama gaba ɗaya ma na fi karkata wajensa ta magana farida da kuma in je in yi abubuwa sai da aka tsara shekara biyu dubu da ɗari hudu da hamsin to kuma sai ya min sai ya ƙara min mukaddamanci na ya yi izinin kaddamar da mutum sha ɗaya kaga sha ɗaya wannan ba hannun sa ne rabbi Allah ta'ala ga abubuwan da ya faɗa duk gaba ki ɗaya yanzu ya yi min izinin na kaddamar da mutum sha ɗaya wani ita ake cewa ijaza mu kayyada mukaddami ne kai amma ka kaddamar da sha ɗaya to dole mutum sha ɗayan nan zaka kaddamar da su sannan kuma a wannan lokacin da ya yi min izinin dukkan asiraran da suka inganta daga shehu tijjani abul abbasi in dai sun inganta daga shehu tijjani abul abbasi to ya yi min izini ya yi min izinin na iya wani tasdidi da baki daya to wannan wasala wannan hannun sa wannan shekara biyu bayan wancan shekara biyu kaga mutane suna duba da shekara biyu bayan wancan to bayan bayan haka da shekara kamar biyun ma ko shekara ɗayan shekara ɗayan ma na yi wani zuwa na yi wani zuwa to sai ya aika ni wajen sharif yani wajen shi shehin nasa wanda sharif ce ya haɗa shi da shi ya tarbiya to sai aika nan cewa ga ni nan na isa ya min ijaza mutlaka haka ya aika to sharif ta da ne kwana biyar a gidansa sharif ta jana bai ce komai ba muna nan tare wasiƙa an kai masa amma duk in za a ci a cikin shi a gida za mu ci abinci duk in dare dama ya yi min masauki kaza sai sai ya rubuta ijaza mutulaka da komai sai ya ba da wani ya kai wa shehu suwar din shi ya ƙara jaddada wa shehu suwar din ijaza mutulaka ya je ya yi min da abin da yake so ya je ya yi min da abin da yake so sannan shehu suwar din ya ƙara rubuta mu yana da ijaza daga wajen sharif tijani yana da ijaza daga wajen shehu fati shi shehu suwar sannan yana ijaza daga wajen shehu umar gai na, na kaula na sayidi Allah ta yana da abubuwa da yawa da shi to wannan yanzu ga ijaza mutlaka guda daya daga wajen shehu suwa Allah ta'ala an wannan dai shine na rubutu na malam ba a rubuce yake ba maganganu ne masu yawa amma dai yanzu ga ijaza rubutacciya mutlaka da muƙayyada da magana wajen shehu suwa bayan sa sai Allah ya haɗa mu da shahid Ibrahim Haidara Mali radiyallahu ta'ala shehin mu ne wannan mun zauna da shi da yawa mun ga karamomi da yawa mun ga san Shehu Ibrahim shi ko in dai aka ce Shehu Ibrahim to kuma kafin ka samu dai wanda ya narke cikin Shehu Ibrahim kaulaka irin Shehu Ibrahim Haidara to da wuya saboda kuma abin da shehu ya nuna masa abin da shehu ya masa dan na ga takardun sai dai shehu ya ce masa ushafi huka da sirri zan yi ma baki da baki da sirri kaza radiyallahu anhu to shi shehu ibrahim haidara shehu ya kaddamar da shi akwai ranar da habibu mali yana ba mu labari akwai ranar da an fito daga masallaci kenan sai shehu ya kalle shi ya ce mai sunana shehu yana ce mai sunana ni kuna rubuta ma ijaza sai ya ce a'a sai shehu ya ce sai ya bi taho sai ya biya zo ta aimar ijaza mutlaka gashi nan da izini na sai dinga rawa a gaban shehu yana adun gure shehu ya fito daga masallaci shehu yana dariya yana rike baki radiyallahu anhu yana da abubuwa shehu ya ce ba dan tsoron yayyanka ba da kai ne in ba sada na amana sai ba da kwai namiji ne hakkan kwarai da gaske to shi kuma wannan shi ya mu wannan ijaza gata ijaza ce mutlaka talidatan talidatan ila yau mai kiyamati duk asraran abubuwa dai da ya faɗa ga su sai mu ce a ba sallan kai ba ga ta yawa wannan tashar ibrahim haidara namiji ne mun ga abubuwa da yawa kuma ya daɗa shi ya daɗa wayan mana da kai a cikin faila shi ya wayan mun da kai a cikin faila shi ya ce min to kai yanzu zancen hidima ga zancen shehunai da masu zuwa inda na nan ya yi kyau amma yanzu ka tafi kaula da za ka yi kenan yanzu ka yi wari ka tafi kaula in ka je kaula kuma kar ka zauna a kaula ita kadai ka tafi murtaniya sai ka je murtaniya za ka san me a kaula amma dan ka zauna a kaula han baka je murtaniya ko ba ka san me a nan ba shi ya gaya mun wannan radiyallahu ta'ala to kuma ka tafi murtaniya ka je daga can murtaniya kuma sai ka san meye kake zaune da shi a nan radiyallahu ta'ala an to kuma shi hada da shehu abdullahi ya radiyallahu an shi hada da shehu abdullahi ya sa na karanta wa shehu abdullahi diwani kuma daga nan na zama na shehu abdullahi shehu abdullahi ya bashi radiyallahu ta'ala anhu to jiya Allah ya saka masa alheri akwai zuwan da yayi aha kuma akwai zuwan da yayi to mun mun daɗe da shi mun yi mun yi tafiye tafiye cikin nan Nigeria kaza to sai da aka aiko ma dan kwansa Sharun Mansur ya rasu sannan ya koma yake cewa don Allah ya baɗi ta yi zan dawo mu tafi Sudan in baɗi ta yi ikon Allah kuma ya rasu kafin faɗin na rahmatullahi alaihi wannan namiji ne kwarai da gaske shehu Ibrahim Haidara to shi kuma daga shehu Ibrahim shehu Ibrahim ya kaddamar da shi a gaban jama'a ya dinga rawa yana a dungure dattijo amma yana rawa yana a dungure radiyallahu ta'ala kaga yanzu ga ijaza biyu mutsalaka ta shehu suwar abdulkadir radiyallahu anhu at-tajadi ga tashar ibrahim irom hayya tashar ibrahim haidara radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan sai wannan ita kuma wanda a kanta muke yanzu wa'anda dukkan su gangariya ne kuma dukkan su abubuwan ɗarika da a turaren ɗarika da abubuwa bare ma'abi daga bare shehu suwar duk nan ne wajen dogaran da kuma da izinin su da nan to amma wannan kuma wajen Allah wajen halaran Allah wajen tarbiyya da tarbiyya da manfana ta zati marra wasu sifatu marra sai ne a salas da shehu ya faɗa da kaza to sai wannan ijaza ta shehu tijan dan shehu al-hadi radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillahi shehu alhadi dai shine shehu afirka ma gaba daya shine ya karantar da fa'il addin shehun nan mu har shehu mai hula radiyallahu anhu da ya mana da ya bani tarbiyya din can da ne bayanin sa shi kuma a wajen shehu alhadi ne tarbiyya a wajen shehu alhadi shehun nan mu kusan kaf a wajen shehu alhadi suke tarbiyya shine shehin su da bawan Allah ne ba nufin sa almajirai ba in duk waɗanda suka gama tarbiyya to zai tura su kuma su tafi can kaulaha zai su tajji bayan sun gama sun tafi sun tafi sun je sun da da shehu ya yi musu ijaza da komai to wannan ɗansa kuma shehu su jihar ɗan shehu hadi shehu hadi dama ba magana duk maganganu mun karanta wannan ba magana to sai ɗansa shi wannan wanda ya tarbiyyantar da shehu su jihar ɗan shehu hadi to shehu dan dan shehu hadin nan shehu da kansa ya kaddamar da shi kuma shehu da kansa yace shi ne khalifa akwai wansu sida ahmadu sida ahmad dan shehu alhaji din amma shehu radiyallahu anhu yace shehu tijani ne khalifa saboda abubuwa da yawa saboda kuma ya fahimci meye ma'anar ya fahimci abu yana daga ijazarsa yana da ijazozi da yawa ta qur'ani da abubuwa da maganganu da yawa amma ga wata ijaza wadda ko wannan kadai wannan cilin manya Allah ya dada su sun so suke da wannan da an sun cika duniya da mukami da kaza kaza Allah ya dada su wannan tun shi kowace a cikin yanda yake yanzu dinnan yake mana yanzu har yanzu ba wai mun gama tarbiya wajen shawul dan dan shawul hadi ba to shawul dan dan shawul hadi din nan mun hadu da shi saboda mun riga mun gaje su ta iyaye ta kaza in an ce ga dan gidan shawul hadi to to wannan mun hadu da shi radiyallahu ta'ala anhu akwai zaman da muka yi da shi a nan Kaduna gidan Alhaji Jamilu Alhaji Jamilu Gauna akwai zaman da muka yi da shi wajen 90 wani abu ne shi zaman da muka yi da shi to shawul dan din da ya same mu yi tarbiya a wannan babban waje ma haƙa'iƙul arba'i an samu asma'ul haƙa'iƙ an samu kaza amma da ya min tajdidi ya fara mana tarbiya kuma a wannan lokaci da shugaba mai girma uba a waje na shan salisu ma'ar rahmatullahi alaihi Allah saka masa alaihi sai da ni dai tukun sai da muka yi wata uku da shi kuma tarbiyya ake kuma kullum sai da aka yi wata uku kuma tarbiyya ake yi kullum wani sabon lala ake budowa to tun wannan alhamdulillahi har wannan zama har muka zo Legas har muka je kaza kaza an yi dai kaman rabin shekara amma kullum shi gaba ake to alhamdulillah to shi shi ya min menene akwai wani ya ta faɗa wata siyasa wanda ko ka warke sai an ga shaidarta to wannan kan dukkan waɗannan bayan Allah ne sun amma dai wannan ta wajen ma'anar madara faila ɗin wajen karta tarbiyya wannan mun da ku to mun da ku shi da kansa ya faɗi wata magana faɗarta sai ya zama kamar da'awa ce a wajen tarbiyya ne to shi da kansa ya rubuto wa mutane da yawa wasiku a kan su zo su gaba ko can suka da ce ku taho wajen wani su gaba da tarbiyya akwai alajamilu na abuja wannan har ina da takarda hannunsa da abu akwai wane da wane da wane akwai wani ma sai daga baya kanin da da ya gaggaya ma abubuwa da Allah ya sa aka haɗe shi kaza ka ike ta shehu janifa ya taɓa cewa in je wajen sa ni ne dai ban je ba ya kaza rabiyallahu ta'ala to wannan shine muke kan sanadinsa shine kan muke sanadinsa saboda wannan abu shi sa muke kan sanadinsa to yana da daga abinsa akwai wani yana karatun ya yi karatun tarbiyya wajen shehul hadi hakan to zai rubuta duk abubuwa ya dinga bashi yana gani haka ne ko to fa har yanzu ba wai mun gama ba ko yanzu ka ga akwai tambayoyi da amsoshi tsakanina da shi wanda na so in tattara su masu sama littafi kuma har yanzu an haɗu da shi gaisa za ku kare kawai sai ya ce ma me ya kaza to ya aka yi kaza da kaza me yake nan har gobe ko wasiƙa zai aiko sai ya aiko da maganar tambaya a ciki rafiyallah an ma ga rafiyallah ta'ala abu ne da yawa to akwai wani abu da ya rubuta a shehul haji babansa na maganar tarbiyya da kaza kaza ya kai madan ya gani to shehul haji suna tare da shehu radiyallahu ta'ala an sai ya ba shehu ibrahim abin ya gani shehu da ya gani ke cewa hazihil izaratu wannan abubuwa na ma'arifa nan da ka rubuta wannan fasarori nan da ka rubuta ibarori na ma'arifa ba ma zancen fasara ake ba wannan abubuwa da ka ya walaji ya ɗana ma'ani ha mutaqaribatu ma'anonin ta kusa da kusa suke wa'annan da abubuwan da ka faɗa ya kusa da kusa suke bal mutara da fashin bari dai iya abu ɗaya ne ma ka faɗa gaskiya ne abin nan da ka faɗa wa shay'un ladhi wasabtum wannan abin nan da ka sufanta sahihun haka yake wannan magana shehu ga ta rubuta hannunsa wannan hannun shehu ne sahihun haka yake wala aisha illa fi haza ba rayuwa sai a cikin wannan abin da kake wannan shine rayuwa yaro na wala to ka wala aisha illa fi ba rayuwa illa fi zalika sai a cikin wannan wal jannatu haqqun aljanna dai gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma gaskiya ce wa kullu ma tabbata ala lisani shari'i duk abin da ya tabbata a bisa harshen shari'a a harshen mai shari'a manzo Allah sallallahu alaihi ko harshen Qur'ani fa huwa haqqun gaskiya ne fal wujudu kulluhu samuwa dukanta ma shuhida abin da aka gani kan duniya kamar duniya wa ma gaba da abin da ya kuya kalakirati kamar lahira sabitun bi isbatil haqqi tabbatacce ne da tabbatuwar Allah tabbatacce ne da tabbatuwar Allah alamun tashtiti tabbatuwa ne a tashtiti ko mamhuwun shafatse ne babu bi ahadiyati da kadaitakar Allah kuma da kun gane to fawujudun to don haka duk kawai samuwa din nan samuwa ce wa adamun da rashi fi anin wahidan a lokaci guda ga samuwa ga rashi a lokaci guda subhanahu sarki ya tabbata gare shi ma a zama sha'anuhu ma mashi abin da ya girma sha'aninsa wa misali zalika misalin wannan ma tu shahidu irin abin nan da kuke gani fi sinima a cikin tv da ba tv sai dai majigi a cikin majigi wujudun wa adamun ga wuta kana ganin ta gaza ga abu za ka tashi ka gudu dan tsoronta ba ga abinci kana gani komai yunwa da kake ji sai dai ka mutu da yunwa tallan maki ana tallan maki ko gashi babu gashi babu wujudun wa adamun fi anin wahidan a lokaci da walillahi almasalul a'la amma misalin Allah shine babba amma ko ba abin da zan faɗa ka gane sai na kawo da wannan ɗan ƙaramin misali din nan wa qad azintu laka na yi ma izini fi kulli ma azina laka fihi sayyidul hadi duk abin da shehul hadi ya ma izini to na yi ma izini wa iznuhu izini izinin shehul hadi izini na yi la farka bainahuma ba bambanci ba a cewa wannan hadi ne wannan na shehu ibrahim wannan na shehu hadi fa huwa ana shehu hadi ni ne wa ana huwa ni ne shehu hadi wa nahnu anta ni da shehu hadi kai ne musamman istisalu saduwa ta cika ta cika kama yura yadda ake so din saduwa ta cika wassala ibrahim bin alhaji abdullahi tijani da tafallahu bihi ani bi kano a kano ya rubuta wannan alaja nahi safari ila alharamain ina kan hanyar tafiya zuwa maka zai tafi maka 1370 1950 aka rubuta wannan in ka cire wannan 20 sai baka na nasara kuma 1950 aka rubuta wannan tun 1950 goga ne wajen ka ji to to mu ni ma na gode Allah bai mun wannan ijaza ba sai akan irin wayannan ma'anu da shi ma shehu ya maka to don haka muka muke fasala da tasa da gani Ismail zuwa shehu Sunan dan shehu Hadi zuwa shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu zuwa zuwa abu akwai ijazozi da yawa da shehu ya masa radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan kenan to gashi shi ya mana ijaza mutlak wannan shehu wannan ta shehu ce kuma ka ji wannan daban wannan kuma ijaza shehu ce duk shehu gashi ya faɗi sanadansa a ciki ya ce a kan wannan sanadai na yi wa ɗana ijaza mutlak a kaza kaza saboda tsabar tafiya cikin shehu ita ijazar yake rubuta duk wanda zai wa ijaza kanta ita ya rubuta to a cikin ta gashi ya rubuta min cewa shi ba ya yi min ijaza mutulaka talida talida kaza duka shi ta sa hannunsa da komai na ba ku rubuta na shi da abu da sa hannunsa da komai da izinin nukan da abubuwa da izinin duk abin da ya inganta daga shehu tijjani to da yake shi shehi na ne zan iya tambayar su kuma tambayar shi to yanzu idan mutum aka ce an bai izinin duk abin da ya inganta daga shehu tijjani to yaya kayan faila da ja kayan faila daban na shehu jilan daban ai duk ɗaya ake nufi in an ce duk abin da ya inganta daga shehu jilan ma'ana duk inganta abin da ya inganta daga shehu ibrahim in an ce duk abin da ya inganta daga shehu ibrahim abin da ya inganta daga shehu tijani kenan na yi ma'izin duk abin da ya inganta daga shehu tijani wanda shine duk abin da ya inganta daga shehu ibrahim duk abin da ya inganta daga shehu ibrahim wanda shine ya inganta daga shehu tijani rabiyallahu ta'ala anhu wannan kenan wannan ijaza kenan ga ta sun ga to kun ga yanzu mutulaka guda uku amma dai akan wannan akan wannan muke saboda kun ji irin yadda shehu shehu shi ya san ma'arifa da ya san abu sosai shehu ya ce wannan shine rayuwa shine shehi a wajensa shine khalifa a wajensa shine kaza a wajensa to sai wannan kun akwai maganar abubuwa da yawa a ciki na Allah a ciki to amma a cikinta yake cewa yake cewa a cikinta ya walatansa tafkira al-ikhwani ka kamanta zakarar da yan uwa kama hannun yan uwa yayi min izini watan shi dahun da nishadantar da su wakiya da tuhun da jagorancin su billahi cikin Allah cikin Allah lillahi dan Allah billahi da Allah da'iman fa'innal muzakarata domin tunatar da ‘yan uwa da hira da ‘yan uwa cikin Allah a tarbiyyantar da su, a tarkiyantar da su, a ilimantar da su a ce a hammumin jami'ar aurata sun fi kowane nauri. Shi yasa kuka gaba mu damu da zancen wuri zai sai kaza kaza kaza kaza kaza ba. Mu'ujizar shehu ta ishe mu. Karama shehu. Da su ga sunan suna nan azube. Duk wayannan shehun nan yana duk suna suna nan. amma dai wannan babban sirri da muka samu shi kenan shi ne ya ishe mu shi yake tafarrufi a kan gaba sai da za a ga Allah ya yarda da su ba zargin ɗan uwa ba ne yau abubuwa sun wani an yi magana tsarika amma gani yake magana a sararo a kai zancen a sararo kaza kaza sai ka ga Allah ya dada halarorin almajiran shehu sai ga wata halarar banda zancen asara ba abin da ake shi kenan jefe-jefe ya shiga tsakanin almajiran halar su su jefe kansu su su jefe kansu duk kaza kaza to akwai su duk gaba kida amma shehu ibrahim ya faɗi wani abu muna kauna daga Allah Allah ya sanar da mu me shi mu zama irinsa yake cewa laraba wannan ma'ana yana nufin murtaniyawa sun zaɓi sirri sun ba asrar wa'yansunsu kuma sun dau asrar sun ba sirri sun sun zaɓi sirri sirri sirri ba to sun zaɓi sirri sai suka huta da asrar wa'yansu kuma asrarin suke na ga wani bai san ma ya ji maganar saila ba a kaza kaza a gashi yana tambaya ni zai wani sirri kaji yanda yake kaza kaza kaza a mutane ce Allah ku ba ba shi da wata alaka da faila bare zancen ma'arifarta bai so ma kaza da a kaji yana nan sanar da asraran faila da kaza kaza da wato Allah ya daga su to sai da haka to mu rike sirri da Allah ya fahimtar da mu kun dai ji wannan ijaba take hannunmu da wa'annan manya diga amma dai wannan wacce muka rike din nan ba dan tafi kowanne ko kaza kaza ba saboda kun ji irin hanyar kun ji irin abin da shehu yake so kenan radiyallahu ta'ala an kuma wanda ya san wannan shine a duniya to kaza kaza to ya faɗa kuma mun gode Allah tabaraka wa ta'ala ya mana addu'o'i astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa kawatima amalika زودك الله التقوى وغفر ذنبك وستر ويسر لك الخير حيث ما توجهت دي يا بعد اجير ايمانن مو da ya ba da ajiyar tsoron Allahnmu da ƙarshen rayuwarmu da amanar da muka ɗauko da kadiya don ta hannun Allah ba mu taɓa cin wannan amana ba mun huta daga wannan in dai ta wajen wannan ne zuzzulban ba an gafarta ba za ma bi ba duk kuma wannan bace kaga wannan shine izini na shiryarwa yanzu kowace zawiya da za a nuna in ka nuna wannan to inda suna da fahimta to wannan satifike ne da sa iya sa mai wannan mai bayani duk shehun nan da za su zo su bayani sai kaga suna da wasiƙa daga halara an san fitowarsu an san to sai a yarda da su su bayani to an san ba za su bata da sun da sa bata to laifi yana wajen wa yana wajen wanda ya aiko su da wasiƙa to ai kaga shi kuma ba zai rubuto wasiƙa ya san haka ba ko to amma yanzu kowanne Allah ya dada manya gwara ma mai amma kowanne gaula a ta ba dole ne a taro mutane su faɗa abin da nan da nan gari zai hauri sai ba kuma duk tuna duk ta faru kaza kaza kaza duk gashi nan to mun gode Allah wannan shi ne izin duk wannan abubuwa da muke yi da wannan harruki da wannan karatuka da wannan tarbiyyantarwa da wannan ga izinin su bayan ijaza ga izinin ayi haka daga shehu yan dan shehu lahadi wanda shi kuma yana da izinai irin waɗannan daga shehu kuma radiyallahu ta'ala an to wannan shine wanda sallallahu yanda yanda kaji shehu yanda ya faɗi sallallahu da yawa amma kuma ya ɗau shehu ahmad da sukairu jaɗin shehu sukairu jaɗin na rabbi Allah ta anhu to haka muna da sassaurar da yawa ga mun da shehu jan ɗan shehu ta to sai wannan da kuma wannan ba ka manta wane mu shehu abdullahi ya to wanda zai rama oh to ya ga shehu abdullahi ya kaza kaza kaza shi dai wancan sani da wannan dalili wannan zancen ma'aluma shi abdullahi lallai na yi shekara wajen goma a hannun yalla ya kula ya yi dandake ya kula wajen ɗabi'a da in za ka zauna da shi abdullahi lallai sai ka shirya a ce ga mutum ya zauna da shi abdullahi ne to ka dinjina masa wata ka dinjina masa ko a halara an san ba wasa ba bare a ce yana yin tafiye-tafiye da su da abubuwa to mun gode Allah albarkar diwani na san diwani albarka in an je akwai matarsa da tara su kwanan nan fandon Allah saka mata da alheri in ta ji murya sama kuka take kama wallahi an yi abubuwa da yawa rabbi Allah anhu to shi kuma ya min ita sai dai ta kuma muqayyada amma shehu Ibrahim ya ce rabbi Allah anhu da yawa mutane suka yi da'awar idlaki amma ko takaidi ba su da shi da in dai suna da kota aidin ne sai an ga sirrin amma to shi kuma ya yi mu muƙayyada ce sabida rigima ta ci shi ta kalifanci ana cikin wannan wannan zamani to wallahu alam to yanzu in ya mun galibin duk wanda shehunan suka rasu shi yake musu ijaza duk galibin shehunan mu wanda suka rasu to duk kalifofin duk shi yake musu ijaza yanzu in ya mun itilaki na zo na nuna musu na ce ni ma ya san dai ba zan yi haka ba amma kaga ai za a iya to kai yaran nan bai je ya musu keke da keke ce ai su ma girman su daya to kaga fitina ce wannan babba to shehu radiyallahu anhu ya mun ijaza gashi nan nan ya faɗi sanadan nan guda biyu sanadin shehu ibrahim na ahmad da suka yi kaza da kuma sanadin shehu ibrahim shehu tijjani kaza kaza da abubuwa wannan hannun sa ne tsiran sa ne ma ba fito sa da kaga sam din sa da kuma wannan hannun tsiran shehu abdullahi radiyallahu ta'ala Allah ya ba mu albarka to shi isa to wannan kenan to bayan ya rasu radiyallahu ta'ala anhu da ya ga rasuwa ta taho ya ce duk jama'ansa da duk iyalinsa ya mai da su hannun shehu tijanin ya da jama'ansa da iyalinsa da duk wanda yake wajensa ya mai da shi akwai motarsa babba wanda yake shiga jif lazzarsa da shehu mamun ya siyo masa dawarsa daga amerika wani rashin lafiya ya ce ya ba shehu tijanin ya kyautanta shehu tijanin ya ce a shehu tijanin ya siya ya ba wa magada kuɗi to shi abdullahi ya rasu amma komansa ya ce dama yanzu ma a hannun shautu ya ne hannu din ma komansa to na je na gaya wa shautu dan shawul haji haka ga abin da yake faruwa a gidan mu kaji kaji ce kwarai kuwa ai kai gudu inda ya ce ku tafi ku tafi radiyallahu anhu to dan haka kuma daga nan muka dawo hannun shautu ya ne ya su radiyallahu anhu to shi kuma shautu ya ne ya su wannan shekara da muka dawo hannunsa bayan rasuwar shehu abdullahi radiyallahu anhu to shi kuma da za mu taho shi ya mun wannan ijaza ita kuma mutlaka talida kalida da ta radiyallahu anhu tantinsa da komai da fanadansa wannan ijaza shehu tijani ne ce 2005 bayan shehu abdullahi ya rasu da shekara biyu da uku biyu radiyallahu anhu wannan ijaza shehu tijani ne a gobe a wajensa to wannan da ya su ne ijazoji Allah ya bamu albarkan su wanda muke tare da su wanda muke amma da shi Abdullahi muqayyadan nan an dora kowace a kan illa dai waccan ga dalili sai da aka mana tiyata sai da aka yi tiyata aka yi kaza kaza to sai diwani diwani ma wato alakan mu da diwani lalle mai yawa ce tun wancan shehi shehu da muka rura da hannunsa shehu isa din nan radiyallahu ta'ala anhu tun muna hannunsa ɗansa wanda shine khalifa yanzu alhaji habibu zai ya aure to na gaba da mu manya-manya yayan namu na wajen suka ya suka gayyato yan diwani na ɗaiba su mala abdullahi mai diwani suka ya suka gayyato su to aka zo kwata zama mu je diwani ba a wannan lokaci ko abul kalbu ma sai an tada baki da kyar to mala yake dafa shayi da kansa ni nake shiga ciki in ka fito da da abubuwan da ake fito yan diwani to duk na shiga sai mala yayi dariya yace kun jawo yaki amma kun kasa ban ji wani ɗaya daga cikin ku ya kama diwani ba to haka aka kwana har dn ɗaya ba suka koma aka da abin da za sai da rana ta yi a sannan malam ya tara yan halara duk gaba da ce to yanzu ba ku ji kunya ba a ce kun gayyato yan diwani kun kasa karanta to lalle ku kafa diwani ku kafa diwani ya ce ya kafa mana diwani rana alhamis bayan la'asar a zauna a dinga koya nan zawiya tun daga nan muka kafa diwani ranar alhamis a zawiya na je na siyo diwani a kasuwar kurmi naira hudu naira hudu da za ka za to aka kafa diwani malam ne zai mana ataya da kansa kuma zai ba da ko naira biyar ne a wannan lokacin aje a siyo nama na ji naira biyar karamin kuɗi dai na wannan lokaci naira biyar ne ina ji ba hamsin ba fa naira biyar ita ce daidai hamsin ɗin a kai naman naira hamsin wallahi tafi to shine za a je a siyo nama to haka haka muke ta yi muke ta alhamdulillah har sai da muka zama duk inda za a yi gayyar diwani a Kano alhamdulillah da mu ake to kuma har muka zo mai dugu kuma daga nan nau'in wannan na Chadi da Abu Sabi da mun haɗu da Dayaf wajen shi Shehu Ibrahim Jiron din nan kuma ya yi mana bisharori da yawa da yawa da yawa alhamdulillah har kuma nau'in ta to har kuma muka tafi kaula na zama mai diwanin shehu abdullahi in dai ka ji diwanin ma shehu abdullahi ya fito ke shehu abdullahi ya fito ke to kuma ana nan har ali da sai dai ko nan gidan shi abdullahi ko eh, raula ko dai taro ko in an yi bako ko ina bacci za a je a taso ni za a je a taso ni to har ali sha'ir ya rasu me yi wa shehu diwani din ali sha'ir me yi a masallaci shine me yin diwani shehu ibrahim ali sha'ir da aka sani to har ali sha'ir ya rasu ali sha'ir ya rasu tu- 90 99 ali sha'ir ya rasu radiyallahu ta'ala anhu to shi abdullahi ya shiru ya bar larabawa da wajensu ne kuma nasu ne balarabe ne bawan shehani ne diwa ne yan tashi da ko shi abdullahi ya shiru bai sa musu baki ba to har ina zaune wata rana da shehu jan dan shehu alhaji wannan shehi namu radiyallahu anhu da tilmizu da abdullahi shi sa'an babansu ne iyayensu ne ma sai dai bai tsofai iyayen ba amma yanzu kuma ya fi su wa'annan na yanzu tsufa Allah ya kare ta ga da tilmidu da Abdullahi da Alhaji Mushiri Shehu Haji Mushiri da Muhammad Abdullahi Wuld Sayyid ne wannan ne aka bada shi sai ga suna nema na na Ismail a kan a su je nan su je nan har suka zo inda nake taso taso taso su wa'annan hudun nan Shehu Tilanda Shehu Alhaji Tilmidu Haji Mushiri Muhammad Abdullahi Wuld Sayyid taso ban san me ba na tashi na biyu muka je gidan shehu muhammadu nahawi nahawi ɗin shi ne farkon balaraban da ya tajjidi hannun shehu isra'il shi lokacin da ya ƙare ko yawwa shi ne farkon wanda ya jaddada hannun shehu isra'il radiyallahu anhu shi ne muhammadu nahawi shugaban su ne duka muka je da shi aka gaisa aka yi komai na- muka gaisa sai suka ce ga isma'ila ce, isma'ila ka ka zo ce ce to ihi ma'ana karanta diwani ihi karanta diwani sai dai ka- karanta diwani karanta idama ya sani ya san karanta diwani radiyallahu anhu to na karanta na karanta sai kalbi na karanta na ce barakallah barakallah barak hada ya isa ku ce da alhaji abdullahi ya yi ku ce da alhaji abdullahi ban san meye ba amma dai yau jani dan shaula hadi kafin wannan farkon zuwa na maulidi haduwan mu da shi yace in ne ma ta'aziyan ali sha'ir kuma in ne ma munna cewa kai ne zaka zauna a wajen haka ya gaya mu. to daga nan da muka fito da su daga wajen muhammadin nahawi ya yi addu'a sai muka tafi wajen muhammadu dulba to kuma a cikin almajiran shehun bayan nahawi sai dulba tandaga tandagi ku si min alfaidu bi durkin asbugi in ji shehu ibrahim an sa mai riga saƙaƙƙiya ta faila riga saƙi ce da shi ta faila Eh, ahmad tandagi tandaga to muka je da aka gaisa aka yi kuma aka suka ce ga Ismaila na. Eh, na ya san Ismaila ya san. To ihi, ihi, karanta karanta ba wata magana. Kaza kaza. Sai karanta. Ai da na kusa sau- sauke sayar kalbi. Dan sai da magalba mata kusa. Sai ce ku je ku gaya wa Shehu Abdullahi. Wanda ya yi. Mu ba ba hasada a cikin ba kuma cewa na laraba ne ko na kaza kaza ya je ba wannan yaro dan Nijeriya ya yi zai ga yawa shi abdullahi ya yi alhamdulillah to daga nan na gane tun da ya faɗi maganar gardaga to daga muka fito aka zo gidan shehu ul khair sai da shi ba a same shi ba duk gaba da sannan suka ce to ki tafi to sai ko kwana biyu ne to kuma sannan suka kai wa shehu abdullahi razon yanzu dai sun tabbatar ya ba wa yaron nan na nigeria ya zama shi yake karatu a wajen da Ali Shari'a. Mutum ko a ce da yake ana cewa khalifa ko ko a ce khalifa ko ma ba a ce khalifa ma'ana dai inda Ali Shari'a din nan yake karatu eh, to yanzu yayi Mhm. to shikenan sai ga Shehu Abdullahi to mun fito wazifa an yi wazifa an gama shikenan sai ga bai dan Shehu Abdullahi Ibrahim bai shi dan Shehu Abdullahi bai eh, Abdul Al ya ana Ismail ana Hausa bobo ina Ismail ina ba Hausa na ce gani sirrin duk su Imam Hassan suna zaune radiyallahu anhu da shara sirrin shehu ya ce ka daula su ka karanta Qur'ani diwani ma'ana shehu Abdullahi ka daula su ka shikenan daula su ka karanta shikenan kowa aka tashi kuma kowa yana ta yi mummuna a alhamdulillah abu ya yi kyau alhamdulillah to sai muka haɗa wani ɗan uwa sai ce to alhamdulillah an naɗa ka ka karanta yani to amma bai karasu ba ka je wajen imamu kuma ya naɗa ka sai ce to lalle wannan babban magana ce amma fa shi abdullahi ya naɗa ni ba ba wai duk da girmamawa ina ganin shi ma ba zai ce kaliban gari ya yi naɗi sai akwai kaza da sai ka je dai na ce to ka shirya lokaci da za ka kai shi to wannan kuwa ce to Allah ya na ga lokacin da baya abubuwa to zan kai ka to shikenan to al'ada din an yi sallar azhar ta inda imamu hasa yake fitowa duk ana zuwa a tsatsaya to duk ina kaula wannan gaida imamu hasan nan an yi sallah a zaɗin nabi ta uku ce ba na gode Allah sai na zo na abu to shi kenan muka zo muka tsaya da shi shi wannan mai faɗar magana dama da kuwa da ana tsaye sai ga imamu hasan sai yana ta gaisa da ya zo waje na sai ya kama tsintsiya hannuna da hagu sai ya buga hannunsa na dama akan tafin hannu na ice almaja sai ya buga sai ya ja ni ya kisa kata har sai da muka je ya shiga mota sannan ya saki hannuna aka rufe kofa sai na ce da wannan sura ita ai ita izini ne wannan safiyar lafa anu ije izini ne to izini to alhamdulillah wuri ta ta da salatu zati alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin